بسم الله الرحمن الرحيم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني واجر الحق على لساني واعوذ بك من القصد موعوز واعوذ بك من المثال من تحتي انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa dan shi gaba da wannan karatu na tafsirin Al-Qur'ani sarki muna fatan Allah ya mana muwafaqa da abin da za mu kada Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara. Allah ya sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zama sanadi ya tsira gare mu duniya da lafiya. Akan masu yi da Ramadana Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. Mun kwana a cikin wannan sura ta surun Anbiya'i, surar Annabawa ko surar da ke kissa da ke kissan ta mana Annabawa alaihi salatu wassalam. Saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yake magana da waɗanda ke allantar da mala'iku suke ɗaukar mala'iku alloli wasu ke ɗaukar isa annabi isa alayhi salamu ko kuma suke ɗaukar uzairu allah shi ne allah tabaraka wa ta'ala ke mai musu da martani waɗannan duba alloli ba ne allah shi kadai ne allah wanda ya halitta sabbai da kasai da abin da ke tsakaninsu shi ne subhanahu wa ta'ala shi kadai ne wanda ya cancanci bauta waɗanda suka ɗauki mala'iku su sai Allah ta baraka ta'ala ya rika magana da su su san matsayin mala'iku su mala'iku bayi ne ba su da nasu san yadda Allah ya yi da su yace la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun yace ya'lamu ma bayna aydihim wa ma Allah tabaraka wa ta'ala ya san ma bayna aydihim abinda wa ma khalfahum abinda suka aikata can baya da abinda za su aikata nan gaba Allah ya sani mala'iku ba su san me za su yi gobe ba ba su san abin da gobe za ta same su ba ba su san abin da za su samu gobe ba Allah tabaraka wa ta'ala shi ya san abin da zai cin musu gobe shi ya san abin da za su cin ma gobe to wannan yana ƙara fitowa ƙarara cewa mala'iku ba alloli ba mala'iku bayi ne na Allah duk wanda ba Allah ba bawan Allah ne za mu ce alamomin da ne ma kalfaru ولا يشفعون إلا لمن ارتضى هي مفسرة أبو الوجه wannan aya da haka muka dawo a natsi fassarawa da haɗaɗin da ayar ke karantarwa ya ce wala ya shafu na illa liman mutaba su mala'iku don a san matsayinsu ba su isa su yi ceto ba illa liman yartaba sai ga wanda Allah ya yi izini a ceta kaga kenan ba su ne ke da cikakken iko mai cikakken iko kan Allah subhanahu wataala don su ba za su ceci wani ba sai wanda Allah ya yarda a ceta aka ce illa liman yartaba sai wanda Allah subhanahu wataala ya yarda a shi su ceta shi za su ce ta wannan ita ce fasara ta farko fasara ta biyu aka ce wala yashrabuna illa liman irtada ba za su yi ceto ba illa liman irtada sai ga wanda ke da yardaddan zance tsakanin shi da Allah yardaddan zance tsakanin shi da Allah shi ne la ilaha illallah illa man ittakhadha illa rahmani ahada ba za su ceci kowa ba sai wanda ke da alkawari tsakaninsa da Allah na la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kaga kenan ba a ce dan kowa sai la ilaha illallah to kaga an faɗi matsayin mala'iku la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun wa hum alhali su mala'iku mushfiqun masu tsananin tsoro ne min khashyatihi daga tsananin rikon ubangiji sun san Ubangiji in ya tashi riko, inna akhdahu alimun shadid. Don haka ba yadda za a yi su yadda su ɗauki wata hanya ta daban ba ta Ubangiji ta bari ko ta'ala ba. Su kan su mala'iku tsananin tsoron Allah suke. To a nuna ma masu cewa mala'iku alloli ne ko mala'iku ba za su lahi ne. To su ma tsananin tsoron Allah suke wanda tsananin tsoron Allah nan zai karantar da su a bayan Allah. su ma bayan Allah za ka yi ce wahum alhali su mushfiquna masu tsananin tsoro ne min khashiyatihi aka ce khashiyatihi daga watan riko da ubangiji tabaraka wa ta'ala shine khashiyatihi domin kamar tarajubi ne khashiyatihi tsoronsa mushfiqun masu tsoronsa to saboda haka tunda duk sun zo kalmomin guda biyu to sai aka kalli wasu karinoni sai aka juyar da ma'ana guda aka ce wahum min fashiyati mushfiqun mushfiqun masu tsananin watan watan tsoro ne min fashiyati daga tsananin rubon ubangi tabaraka wa ta'ala domin tsananin rubon ubangi tabaraka wa ta'ala mai tsanani fi akhadhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhadhu alimun shadid rikon ubangi tabaraka wa ta'ala mai tsanani ne to suna jin tsananin tsoron rikon ubangi tabaraka wa ta'ala su mala'iku wanda ya kara tabbatar da ba alloli bane wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi fadhalika nadhihi jahannam kadhalika nadhi adh-dhalimin Allah tabaraka wa ta'ala yace wa man yaqul minhum kuma ku ji da a kaddara minhum dai daga mala'iku zai ce inni ilahun ni Allah ne dai daga mala'iku wannan kaddarawa in ba Allah ba ai ba da zai yi shi ne yake Allah kowa bawan shi ne komi bawan shi ne don haka zai iya yin faɗar haka a mala'iku amma kaddara wa su mala'iku ai la yasma Allah ma amaru bai faru da bai maru ba sa sakon Allah balle su yi abin da ake kira shirka ko kafirci ba za su yi ba ko kaɗan amma Allah tabaraka wa ta'ala saboda nuna mulkinsa da ƙahariyarsa kowa bawan shi ne kuma kowa ƙarƙashin damƙarsa yake za ka sai ya fita misalai wanda shi kaɗai subhanahu wa ta'ala ke iya sa wannan misali za ka yi kyau man ya kulmin da a kaddara ɗaya daga mala'iku zai ce inni ilahun ni ubangiji ne min dunihi ba Allah ba wa huwa wata mai faɗar haka yace iblisu da a ila ibadati nafsihi wannan ana ishara ne zuwa ga abin da iblisu ke ce ba kanshi Allah to a ce man ya kulminum wani daga cikin su ya ce shi Allah ne to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa zalika najzihi jahannam me faɗan wannan maganar najzihi za mu saka mashi da jahannama wutar jahannama kadhalika najzi zalimin kadhalika yadda muka saka wannan muke saka ma dukkan waɗanda suke azzalumai malaman tafsiri suka ce wal ma'ana abinda ake nufi anan أن الملائكة مع كرامتهم على الله ملائكة تذكر منس فمن تجي الله نجا بل عباد مكرمون bal bari dai ibadun bayi ne mukramu da masu girma wajen Allah to duk da girman su wajen Allah da a kaddara ɗaya daga cikin su yayi da'awar cewa shi Allah ne to ko ya yanka wa kansa wani haƙƙi daga haƙƙoƙin Allah tabaraka wa ta'ala da kana mushrikan da ya zama yayi ma Allah abokin tarayya kuma wanda ya ma Allah abokin tarayya wa kana jazaa'u jahannam wutar jahannam ita ce sakamakon sa wannan a sha'anin mala'iku kenan don a gano sha'anin shirka ba sauki ce Allah bai sassabci akan abin da ya danganci a mai tarayya a mulkin sa Allah tabaraka wa ta'ala bai sassabci girgirmin mala'iku ba su sakon Allah ba su numfashin su ibada numfashin su tasiri ga Allah tabaraka wa ta'ala amma tare da haka ka ji abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da a kaddara da a ƙaddara bisa ga ƙaddarawa su aikata haka to ka ji sakamakonsu domin a san maganar shirka girma da munin shirka ya isa kuma girman tauhidi ɗayan ta Allah tabaraka wa ta'ala al'amari ne ba na wasa ba ɗayan ta Allah tabaraka wa ta'ala ba al'amari ne na wasa ba don haka irin wannan ƙaddarawa wanda ya ga mala'iku yakan yi haka annabawa domin mi a tauna watan tsakuwa don aya ta kama kanta sai Allah ya misali da mafi girman halitta annabawa mafi girman halitta mala'iku amma a kaddara bisa ga kaddarawa wannan kaddara kamar da na faɗa farko Allah shi kadai ke yin wannan kaddara saboda kowa ba wani sani kowa ba wani sani don haka yake cewa zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun duk da girman su da matsayin su da darajar su da akaddara za su yi shirka to ba shirka ba ko sabon Allah ba su Allah ya kiyaye masu bai amma bisa ga kaddarawa da akaddara za su aikata aikin shirka la habita anhum ma kanu ya'malun duk abin da suka aikata ya rubuce duk abin da suka aikata ya rubuce wannan fasu da ba su sabon Allah sai Allah ya ce bari mu misali da su don duk wanda ba su bai kama kai shi in dai maganar shirka ce duk wanda ba waɗannan bai kama kai shi in yi shirka yana yi Allah ta baraka wata da zai da hukunci a shi ba su san su maganar shirka ba su san su domin al'amari ne babba don haka Allah ta baraka wata ala yake idaba da mafi girman watan halitta yake cewa ya ahlal kitabi ta'alu annabi sallallahu alaihi wasallam ake magana da shi don a faɗi girman tauhidi a duk halitta Allah gaba gida har ma wajen mafi girman halitta Allah shi ne sai zuwa Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai ka gano gaba ki ɗaya ba abin da ke tauhidi ne ɗayan ta Allah Allah shi kaɗai yake ba wanda ya cancanci bauta sun shi to wannan shi ne matsaya ta sai da Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma shi ne kolin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin shi ذاك الله تبارك وتعالى يقول تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون الله تبارك وتعالى يقول يا رسول الله يا أهل الكتاب كتبوا زوا وتكلموا كلمة wadda za ta daidaita tsakaninmu da ku mice ce Allah na abudu illallah kada mu bauta ma kowa sai Allah Allah na abudu ahadan illallah kada mu bauta ma kowa sai Allah ka ji abin da zai hada maza Allah da duk halitta tauhidi ka ji kokuwar abin da maza Allah ya rike da shi shi ne tauhidi dan ta Allah Allah na abudu illallah kada mu bauta ma kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'a kuma ba za mu tara ma Allah kowa ba a bauta wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah kada ɗayan mu ko wasu daga cikin mu su riki wasu alloli ba Allah ba wannan shine tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma mutum na zabewa da taka ya rabu da tafarkin manzon da zarar mutum na yi kadin wani Allah dai ba Allah ba to ya bar addinin musulunci kuma ya kafirta ya fita daga zumra
ta mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ba addinin musulunci kuma ba shi ba sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karara ya fito ya yi bayani ya ce kul ta'alu a a a a a ya ahli kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wala nushrika bihi shay'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah to fa in tawallaw in suka juya suka bada baya to kai dai ka faɗa musu matsayinka wannan kuma daga baya ta rage ga duk wanda ya zaɓi wata matsaya ba wannan ba shine fa kula shahadu fa inna bi anna muslimun ka tabbatar musu kaga wannan duka yana karantar da matsaya ta tauhidi ɗayan ta Allah tabaraka wa ta'ala da matsayinsa a tafarkin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da tafarkin dukkan annabawa gabaki daya za ka yi ce duk wanda ya ya ya aikata shirka fa zalika nasi jahannam za mu saka masa wutar jahannama kuma kazalika nasi zalimin haka muke saka ma duk waɗanda suka zalunci kansu da shirka awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanat rafa Allah tabaraka wa ta'ala dama surar ta makka ce ita surorin makka abinda suka fi jan hankali zuwa gare shi shine tauhidi ɗayan da Allah ɗayan da Allah abinda surorin makka suka fi tafiya zuwa gare shi a ɗayan da Allah a bar bautar wani Allah a bar bautar gumaka a bar bautar duk abinda ba Allah ba to wannan shine abinda aljigon surorin makka don haka anan wannan wannan ayoyi da zamu karanta yanzu za su kawo dalilan tauhidi dalilai na tauhidi ma'ana abin da ke ce ma dalili abin da in ka kalle shi ka gane shi zai yi lidin ɗinka ya ja ka zuwa ga wani ba ma'ana in ka kalli halitta ta Allah za ta ja ka ta karantar da kai wanda ya halicci ta halitta to su ake ce ma dala'il tauhid to waɗannan dala'il tauhid su ne Allah tabaraka wa ta'ala zai jiro wajen kamar guda shida zuwa bakwai jere da jere babu wani abu tsakani don haka sai ya fara da na ɗaya sai ce awalam yaral ladina kafaru wanda duka ana kafa ba masu bautar wani Allah hujja cewa ba su fada hujja cikin bautar wani Allah domin ga tambayoyi kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza suna bukatar amsa saboda haka amsar su lallai Allah shi kaɗan ne bai da abokin tarayya wahdahu la sharika lahu sannan kuma mai wannan ayyuka shine mai cikakken iko mai wannan cikakken ikon lallai shi kaɗan ne tantance abokan hawa haka bai dace a ce a ban mai cikakken iko mai halittar samai da ƙasai da abin da ke tsakanin su a zo ana bautar wani abin banzan da bai amfana kan shi in kun ba abin banza ba ne to kowa dai ba wa Allah ne kuma da suka bauta ma annabawa to annabawa ba abin banza ba ne ba su girma ne amma kuma bayi ne na Allah za ka masu bautar gumaka su suna bautar abin banza ne to da masu bautar abin banza da waɗanda ke bautar bayin Allah masu girma da daraja a wajen Allah to dukkan su su sani bayin Allah ne za ka bayin Allah ba su cancanci a bauta musu ba su bayi ne masu bauta ga Allah tabaraka wa ta'ala to haka sai ya kawo wannan misali na farko sai shi awalam yara alladhina kafaru to ga wani misali ga wani dalili daga dalailul tauhid yace awalam yara alladhina kafaru yanzu kafirai masu bautar wani Allah su tsaya su aji hankalin su wuri daya ga tambaya su amsa awalam yara alladhina kafaru yanzu kafirai lam yara basu sani bane annas samawati wal arda sanidai sammai da ƙasai kana tarakan da dunke suke liƙe suke manna suke abu ɗaya manna suke liƙe suke abu ɗaya fafata nahuma daga baya sai muka ɓare su muka rarraba su yanzu wannan ba aya bace ba aya bace to ana jan hankalin kafirai ba su gobe Allah su aje hankalin su ne ɗaya su ga wata kudura wani iko na ubangiji sai Allah ta'ala ya ce أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رفقا sanidai sammai dukkan su gaba gida wal arda da kuma ƙasai kana tarar tsanda dunkule suke wuri ɗaya haka an mai fasarori kamar guda uku fasarar guda uku da aka yi fasarar farko da sama da ƙasa manne suke haka dunkule a guda fasakalahuma sai muka bare su muka raba ƙasa muka batta a nan shimfiɗa sama kuma muka yi sama da ita muka ɗaukaka ta da ita da samawiyat dukkan abu da ke da alaƙa da sama taurari rana da wata da sauran su samawiyat sai muka ɗaga su kaga an ware tsakanin sama da ƙasa sai aka samu hawa hawa shi ne sarari wannan sararin da muke gani wanda tsakanin sama da ƙasa to wannan sararin da aka same shi to ai da ba haka suke ba annas samawati wal arda kanat taratan fa fataknahuma wanda ita ce fasara ta farko fasara ta biyu kafirai ba su sani ba ne to bari a sanar da su wani ilimi wanda ba su sani ba wanda zai karantar da su kudura ta ubangiji ai da sammai dinke suke ba a cewa sama ta daya sama ta biyu sama ta uku sama ta huɗu daga baya fafatan na huma fafatan na ha ita sama sai muka rarraba ta muka babbara ta muka tsatsaga ta sai ta zama rufi rufi sama ta daya sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai amma da dunkule suke haka gaba ɗaya ita ma ƙasar da dunkule cure take wuri ɗaya fafata ƙaraha sai muka tsatsaga ta sai ta zama ƙasa ta ɗai ta biyu ta uku haka da alƙur'ani ya ce su ma ƙasan bakwai ne wa min al-ardi mithlu al-ghurub watan su ma ƙasan haka suke bakwai ne kashi kashi kashi kashi har guda bakwai to da amma cura suke wuri na ta ji fasara ta biyu kenan fasara ta uku da sama rufinta yadda kasan dakin ne haka Allah ta'ala ce yadda kasan dakin kasan dakin bai zo komi in aka yi dakin an sa rodi an sa kankare ai ba ka tunanin an zuba ruwa su zuba to haka sama take ɗauke fafatatnaha sai muka bubbuga ta muka tsatsaga fa amdar sai ta rika zubo da ruwa daga sama da sama ba ta ruwa kwata daga baya ne kudura ta ubangiji ta aiwatar da ita ta rika ba da ruwa ita ma ƙasa dunke take da kasan kulo din nan kasan ba ka taɓa tunanin ciyawa ta fito a wannan kulo din ba ka taɓa tunanin ciyawa ta fito a kwantan nan titin nan to haka ƙasa take da share take ba maganar wai wani iri ya fito babu fafatna sai muka tsatsaga ta sai ya zama tsire-tsire na fitowa gari ta yanzu wannan ba kudura bace ce ubangiji wannan ba iko bane to wannan ita ce fasara ta uku kamar yadda su gano sauri alhafiz ibn kathir ya kawo shi tafsirin sa cewa su gano sauri ya kawo riwaya harkar abdullahi ibn umar abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma wata rana wani mutum ya zo wajen shi ya ce mashi na zo neman fasarar ayan nan ta awalam yaran lalzi na kafaru annas samawati wal arda kana taratan fa fatatna huma waja'alna min al-ma'i kull shay'in hayy yace ina neman tafsirin ta sai ce kaga datti daga can kaga datti daga can sai nuna Allah ibn Abbas sai ce ka tafi ya fassara ma in ya fassara maka duk abin da ya fassara maka ka dawo ni maka karanta da da ya tafi wajen sinna Allah ibn Abbas sai Allah ibn Abbas ya ce eh gaskiya ne ya ce da sama abinda Allah ke nufi a nan da sama dunke take la tundiru ba ta fitar ba ta zubo da ruwa fa fatakna ha fa amdara sai muka tsatsaga sai ta kare sai ta rika zubo da ruwa sai shi ne sai kaji Allah na cewa mun saukar da ma'an ruwa mai tsaki daga sama da ba a saukar da ruwan dunke take ɗin take ita ma ƙasa wa kanatil ardu ita ma ƙasa watan ɗunke take ɗunke take la tumbitu ba ta fitar da tsiri fafatan na ha sai muka tsatsaga ta muka huda ta fa ambata sai ta rika fitar da tsiri to shi ne ma'anar awalam yara alladhina kafaru anna as-samawati wal arda kanat tarqan to wannan da ya kawo wajen sayyidina Abdullahi ibn Umar ya zo ya faɗa mishi ya ce kaji kaji abinda wato Abdullahi ibn Abbas ya fassara sai ya ce kad alimtu anna ibn Abbas kad utiya fil Qur'ani ilma na tabbata amma ibnu abbas ilimi mai yawa cikin alqur'ani kaga ma yana da addu'a manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa Allahumma faqihu fi din wa 'allimhu ta'wila Allah ka sanar da ibnu abbas ilimin addini kuma ka sanar da shi fasara alqur'ani tawilin alqur'ani don haka ake tsananin dogara ga Abdullahi ibn Abbas akan fasara alqur'ani sannan kuma bugu sannan kuma kai akan haka malaman su jigajigan sahabbai su ne malaman sa sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali musamman sayyidina Ali yana da cikin manyan manyan malaman Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala kuma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka Abdullahi ibn Umar yace yace ina mamakin in na ga ibnu abbas ya ce kai tsaye kan fasarwar abu na qur'ani muna ɗarɗar muna zuciya na buga amma shi kai tsaye ba wani jahili kawai zai fasa yace tun daga nan na san da rubuci fil qur'ani ilma hakika an ba shi ilimi mai yawa a cikin alqur'ani fa fatabna huma muka kekke ta su ji Allah sala'a sab'an muka sanya sama ta zamo bakwai wal arda sab'an ita ma ƙasan ta zo ta zama bakwai da suna tuntunke tuntunkule tuni ɗaya shi hatku sama'i an kanan latin biyu watan watan dunkewar sama ta zamo ba ta ba ta zubo da ruwa ba an ɗarar daga ba ta zubo da ruwa daga baya Allah tabaraka ta'ala cikin kudura sai ya sanya ta tana zubo da ruwa wa fatkul ardi an kanat la tuhitu fa anbatat ita kuma dunkewar ƙasa ba ta fitar da tsirandire daga baya sai aka huda ta fa ambata sai ta rika fitar da tsirandire kana kullaha shay'an wahidan ta zama kulluha dukkan ta abu ɗaya ne to lokacin da wannan tafriki ya bayyana fasarat samawatu sai sammai suka zama bakwai wal ardu sannan suka zama bakwai sannan kuma sai kuma suka zama bakwai sannan aka samu hawa wa tamsararin da ke tsakanin sammai da kasai waj'alna min al-ma'i kull shay'in hayy sai muka sanya komi ya zama rayayye min al-ma'i daga ruwa kaji an faɗi dalilin tauhidi daya awalan da dalilin kabu Allah subhanahu wa ta'ala kana tare da tabbatan huma daikin cikin shirin da muka ce waɗannan ayoyi sun tasaso na biyu waj'alna min al-ma'i kull shay'in hayy mun sanya komai rayayye ne min al-ma'i daga ruwa duk komi ya samu rayuwa ne daga sirrin ruwa Allah da baraka ta'ala ya sanya sirrin rayuwa a cikin ruwa don haka halitta duk abin da yake mai rayuwa ne ba zai rayuwa ba ruwa ba ko kaɗan ba zai rayu ba babu ruwa ba don haka shi radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu yace manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yana cewa kama annahu la yumkinu hayatu shay'in fid dunya bi ma'in kamar yadda nan a duniya ba abin da zai rayu inda mai rayuwa ne ba ruwa bai yi ba sai ya buƙaci ruwa dole ne sai ya buƙaci ruwa jikinsa ya buƙaci ruwa komi abin da yake rayuwa tare da shi ya buƙaci ruwa abin da zai ci ya buƙaci ruwa komi in zai shuka shukar ta buƙaci ruwa komi ne ne dai wanda Allah zai ba kullu shay'in hajji Allah sassanar ya ce yadda komi yake bai rayuwa a duniya sai da ruwa ya ce haka na ba komi bai rayuwa a lafira sai da la'ira illallah Muhammadu Rasulullah. Komi ba zai rayu ba a lafira sai da la'ira illallah Muhammadu Rasulullah. La yukinu hayatu shayin fi duniya bi duni ma'in. Kadhalika la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ila akhirih la yumkinu an yahya shay'un بدون هذه الكلمة فإلى الأمير أيها لولا الكلمة فوقنا أفلا أفلا يؤمنون ينظر ذا في إيماني با يازو دقا أرويك دقا إمام أحمد المسلم إنسا إمام أحمد تكن أبو هريرة رضي الله عنه أبدا إمام أحمد تكن أبو هريرة جعل تفتك ليش يتي قلت يا رسول الله نجي يا من الله صلى الله عليه وعليك وعلى آله وسلم إني إذا رأيتك غابت نفسي ومرت عيني abu huraira radiyallahu anhu ya ce ya rasulullah wallahi in na kalle ka sai in ji zuciyata ta yi daɗi da na kalle ka sai in ji zuciyata ta yi daɗi ido na yi sanyi fa albi an kulli shay ba ni labarin komai ne saman komi sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu shay'in khuliqa min ma'in komi an halice shi daga ruwa ne kullu shay'in khuliqa min ma'in komi an halice shi daga ruwa ne قال أبو هريرة قلت يا رسول الله أبيني عن أمر إذا عملت به دخلت الجنة ba ni labarin wani abin da in na aikata shi zan shiga aljanna qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace afshi salama wa at'im at'ama wasil al-arhama wa qum bil-layli wan-nas niyam thumma dukhul al-jannata bi salam annabi sallallahu alaihi wasallam yace afshi salam ka daidaita sallama in ka da yan uwanka musulmi kai musu sallama kai musu sallama afshi salam wa at'im at'am ka ciyar da abinci saboda Allah wasil arham ka sadar da zumunta waɗannan Allah magana na faɗa wa Abu Huraira ne abinda in ya aikata zai shiga aljanna sai ce wa at'im at'am ka ciyar da abinci wasil arham kuma ka sadar da zumunta wa qum bil layli wan nasu niyam ka tashi cikin dare lokacin da mutane ke bacci mutane ke bacci ka tashi cikin dare kai ta ibada kai ta sallah kai ta nafil to in kai haka ta dukulu jannata bi salam za ka shiga aljanna bi salam da aminci da zaman lafiya kaji wannan isnadin sa kamar yadda malaman hadisi suka ce ala shafi shekhaini yana akan sharadin bukhari da muslim afala yu'minun yanzu waɗanda suka ji waɗannan abubuwa da ke nuna kudurar ubangiji da nuna kadaituwar ubangiji afala yu'minun yanzu ba za su yi imani da Allah da ke wannan aiki ba
وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فسادا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم على آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون
Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da zano da la'ilar tauhidi ababen da za su nuna ɗayantuwar ubangiji ababen da za su nuna cikar kudura ta ubangiji ba mai yin wannan sai Allah kuma Allah na faɗi bane karara duk mai ji ya ji in akwai wani abin da zai yi karo da abin da Allah ya ce to bismillah kawo za ka Allah tabaraka wa ta'ala yake kalubalen yake cewa waj'alna fil ardi rawasiya to ga dalili da kaji dalili na farko awalam yara ladina kafaru hayya zuwa karshe waj'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy dalili na biyu to dalili na uku waj'alna fil ardi rawasiya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce daga ayoyi da ke nuna kudurar ubangiji mun sanya rawasiya duwar watsi kafaffu ai aljibala arrawasiya sai aka shafe mausufin aka bar sifar ai rawasi sifa ce ta jibala muka sanya mu muka sanya rawasi ya kafaffun duwatsu ma'anan kafaffun waɗanda sun shiga can cikin ƙasa sun kama ƙasa rawasi ke kafaffun duwatsu watan an sanya su al'arku ita ƙasa cewa ce wufi al'adar bahari ita ƙasa shimfiɗar ƙasa an shimfiɗa ƙasa ne a kan gulbi a kan gulbi shimfiɗa ƙasa ta yi albaharu wanda zai hamilu arzi watan wannan gulbi shi ke ɗauke da ƙasai guda bakwai suna saman wannan ruwan ne ƙudura ta ubangi walma umu ta harrikun ruwan kuma yana tunda shi an sa al'adar ruwa motsi to yana motsi ƙasa na motsi yana ƙasa na motsi da motsin wannan gurbin ƙasa na motsi da motsin wannan gurbin saboda ke da'iman ta taharraku kanatil ardu ta taharraku bi ahliha ƙasa na girgizawa tana tangantangan da mutanenta da waɗanda ke kanta فنصب الله الرواسي جبال النوابل sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kafa wasu duwatsu kafaffu waɗanda za su ɗaure ƙasar ta zamo kamar noti yadda ba za ta iya motsawa ba yadda ba za ta rika tangal-tangal ba za ta yi sha'an tabida don kar ta rika tangal da waɗanda suke kanta ka ji sirri da hikimar watan watsa duwatsu da kakkafa su a cikin ƙasa to shi ne Allah ya kawo wannan aya wannan ba aya ba ce su kansu duwatsun a kawo su ai aya ce sannan aikin da za su yi shi ba aya ce don haka yace waje Allah fil ardi mun sanya rawasi ya manya manyan duwatsu kababbu wato bil ardi a cikin ƙasa an tamida dan kada su rika tangal tangal bihim da halittar da ke saman ƙasa laula hadhihi jibal labaqiyat al ardu tataharraku ba dan wannan ba da ƙasa ta zamo ta taharraku tana wata motsi tana girgiza da'iman ka suhuni ila kan al-bahar yadda ka san jirgin ruwa na tangantakar akan ruwa haka ƙasar za ita ma za ta rike yi domin kan ruwa take za ta rike tangantakar li'annaha fawqa bahrin domin tana saman gurbi ne iya askau bin nisbati ila zalika al-bahr min as kuma yadda tsakanin watan bambancin girmanta da girman ruwan watan kaman jirgin ruwa ne in suna cikin ruwa ai ka san jiragen ruwa in suna cikin ruwa za su kankana to haka ƙasa take a cikin ruwa danganan alaƙarta da ruwan girmanta da girman ruwan kamar girman jirage da girman ruwan da suke yau to haka suke kaga wani iko na Allah subhanahu wa ta'ala don haka sai Allah tabaraka wata'ala ce muka sanya waɗannan duwatsu kuma su zamo alama ba wai kawai don kasu girgiza da ƙasa ba a akwai inda yake cewa mun sanya su su zamo alama wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun mun sanya duwatsu su zama alama a da lokacin da ba hanyoyi da duwatsu ake gane garuruwa za a ce in za a yi makwatance zai a ce akwai wani dutse in ka zo dama da shi to sai ka ɗauke sai ka yi sai ka yi ɓangaren kaza ka ga ta duwatsu an gane hanyoyin zuwa wasu garuruwa haka Allah ta'ala shi wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun suna tafiye tafiye da rana da me suke ganewa da alamomi duwatsu gulabe da kuma wasu abubuwa dai da suke zama alama da duwatsu nan to kaga hikimar halittar duwatsu har gane hanyoyi da ciki don haka ya ce watan antami da bihin don kar ta rika girgizawa da su ko ta rika tangantangar da su ta ji ala ta ji da la'ilin tauhid lahu sannan sai ce waje Allah fiha fijajan sulan da Allah ya talo sannan dalilin tauhid na hudu mun sanya fijajan kafafe na tsakanin dutse da dutse sai su zama wani lalloki wurin bi a wuce su zamo hanyoyi don haka yi fassara shi fijajen ai subulan tafarku ne na fiza masu kullewa wasu abu masu fadi waɗanda za a bi a ce wannan in ka bi ta har gari kaza in ka bi wannan har gari kaza in ka bi wannan har gari kaza fijajen subulan to Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci hanyoyin da za su shiryatar zuwa ga tafiye-tafiyen mu zuwa ga tafiye-tafiyen ɗan adam wannan ba karamin niyyar ce dama can Allah tabaraka wa ta'ala in ya jero ni a watan ayoyi to kuma mu haƙiƙai na kallon kowace ala kowace aya ni'ima ai da Allah ya jero tun daga halittar samai in ka kalle su aya ce ni'ima sannan halittar dare da rana aya ce ni'ima sannan ruwan da Allah zai saukar daga sama aya ce ni'ima Tsire-tsiren da Allah zai fitar daga cikin ƙasa aya ce ni'imat, ma'anan aya ce in ka kalle shi za ka gano iko abu. Kuma in ka kalle shi dole ka gode ma Allah domin mata Allah ne wani annabi. Abin da zai fito daga tsire-tsire din nan, abin da zai ciyar da ku ya ciyar da dabbobin ku ne. Ai wannan ni'imat. Bancin kasancewarsa aya kuma gashi kasancewarsa ni'ima. Don haka ya koma ɓangaren ambatan ni'imar hanya hanyoyin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsatsaga muku fijaju ay masalik watan mashiga malamai sun yi maganganu da yawa akan fajju da fijaj aka ce hanyoyi na cikin duwatsu ko hanyoyin tsakanin dutse da dutse ko ko duk hanyar dai da za a bi mai faɗi ta kai zuwa wani wuri to duka ma'anarsu fajju shi ne sulan ta farko ne la'allahu yahtadun in suka kalli waɗannan hanyoyi da Allah ya musu da waɗancan abubuwa da muka gano baya la'allahum haqiqa su yahtadun za su shirye zuwa ga tauhidin Allah tabaraka wa ta'ala dai da Allah tabaraka wa ta'ala su gano Allah shi kadai la'allahum duk waɗannan ayoyi sakamakon da ake so su dawo da shi la'allahum yahtadun domin su shirye su gano Allah shi kadai wahdahu لا شريك له لعلهم يهتدون او تفسر لعلهم يهتدون دون انا magana ne kan tafarko to la'allahum yahtadun haqiqa su yahtaduna za su shirya zuwa tafiye tafiyen su kasuwanci ne sadar da zumunta ne zuwa biyan wasu bukatu ne sai Allah ya shata hanyoyi la'allahum yahtadun haqiqa za su shirya ila asfarihim zuwa ga tafiye tafiyen su kaga duka da shi ma shiriya ne shiriya su gano ayoyin Allah su yi imani su ɗaya da Allah shirya kenan sannan shirya zuwa ga tafiye-tafiyensu ta ji wannan watan shi ne dalili na hudu daga dalilu na tauhid watan idan arabin safar in mun yin tafiya to Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci waɗannan hanyoyi da na gare mu wa hadana shirye da mu maqasi ila zuwa ga manufofinmu kullum baladi turidu ta ji da ku tariqa duk garin da za ka akwai hanyar da za ta kai ka garin eh wa hadha wannan ne mutum imani wannan aiki na Allah imani ne Allah tabaraka wa ta'ala ima ce daga Allah tabaraka wa ta'ala law lam takun hadhihi as-subul da ba da wannan tafarku ba la nahtadi ila ayyi mahalli ba za mu shirye ba zuwa farko wani mahalli وجعلنا السماء سقفا محفوظا to ga dalili na biyar ka ji dalilai na hudu to sai Allah ta'ala ce to ga wani ƙari na dalailin tauhid ababen da za su nuna kadaito ubangiji shine waj'alna sama'a mun sanya sama saqafan rufi mahfuzan abin kiyayewa sama sai ta yi makasa rufi kamar yanzu in kai ɗaki kamar masallacin nan sai a zo a yi mai rufi ko irin rufi na ciyawa irin na haƙi ko rufi irin na kwano ko rufi irin na dakin ko ma wani irin rufi ne to sai Allah tabaraka wa ta'ala yayi makasa rufi da sama sai sama sai ta zamo sakafan rufi mahfuzan tsararre kiwatacce aka ce ma'anan an ambaci sama sakafan mahfuzan yace ka sakafi lil bayt idan ka san rufi ga daki to haka sama take ga ƙasa sakafan mahbuba to a ce a cikin mahbuzan din nan Allah ya sanya sama ta zamo sakafan rufi mahbuzan kiyatacce tsararre kiyatacce tsararre to wannan yana ba yana da ma'anoni guda biyu ma'ana ta farko Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara sama duk miliyoyin shekarun da ba ta rubuwa amma in dakin ya shekaru ya yi expiring wata rana ana da sai gaji an ce ya rubutu bene mai hawa kaza ya rubutu saboda ba sakafin mahafuza ba ne amma sama da suke sakafin mahafuzan duk biliyoyi ko miliyoyin shekarun ta mahafuza Allah ya tsare ta ba za ka taɓa jin tarihi to ba ko ta surmuyo don haka Allah tabaraka wa ta'ala yake fada wa yumsiku samaa an taqa'a 'ala al-ard illa bi yana da kudurin ubangi tabaraka ta'ala ya rike sama ta zamo tsarara ba ran da za ga tarihi dula ba kuma kasa ba a ganin tarihi dula ba kuma sama wani ne ce inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula Allah tabaraka ta'ala ya rike sammai ya rike kasai suna nan kan ba ka taɓa jin sama ta rikito ta haɗo ma ƙasa ko kuma ita kuma ƙasa ta rusa babu kaga an tasura to wannan shine izzin da Allah tabaraka wataala ke nufi wasu kuma suka ce kuma Allah ya kiyaye sama dai duk biliyoyin shekarun da baka taɓa ganin ta da huda ba farji in kasar karratai ne in sun marji in kasar karratai ne yarju ilanka hal tara min fudu kana ganin huda daga gare ta kana ganin ta kurme kana ganin ta hude saboda shekaru sun ja ta yi miliyoyin shekaru babu wa'annan wuraren suna da yawa cikin alƙur'ani na cewa ka dibi sama ka sake dibawa ka dibi sama ka sake dibawa ka ganta da huda ka ganta da wani gurmewa ka ganta da wata kecewa ta kece amma tabbata ka yi shekara biyu ya sha rana ya sha ya sha ruwa yanzu za ka je na maganin kecewa eh ya sha rana ya sha ruwa yanzu zai kece amma ga tanan shekaru miliyoya barkatai amma ba ta taɓa rujewa ba ta taɓa jejewa ba shi ne sakafan mahafuza wasu kuma suka ce ma'anar sakafan mahafuzan ma'ana ta biyu Allah ta baraka wa ta'ala ya sanya ta tsararra ya sanya ta tsararra duk shedancin shedanu tun da ya sa doka ya sa matakan tsaro shedanu ba su isa su ratsa su ke daga ba saboda sakafan mahafuza ce an sa mata matakan tsaro da security babu yadda za a yi shedanu su keta su bi daga gare ta don haka yake cewa hafiznaha min kulli shaytanir rajim wa hafiznaha mun tsare sama kaga sakafan mahfuza ke huskar tsare shi ne wa hafiznaha min kulli shaytanir rajim mun tsare ta daga dukkan wani shaytani rajimin wanda yake abin korewa ko abin tsinewa ko abin nisantarwa daga ramar hulki tabaraka wa ta'ala wanda nan kuma aka ce yana da ma'ana biyu shi ma tsare wanda Allah ya yi mata daga shaitanir rajim ta fuskar mala'iku Allah ya sanya mala'iku su tsare sama wani wuri kuma ta fuskar taurari sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya taurari suka zama security tsari ga sama waje Allah rujuman sharri da sun dan taga sun maka sai a warta ko su da waɗannan taurari su zama filin wuta suna ƙona su to kaji yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya sani ya sama sakafan mahzuza wannan shine watan dalalil tauhid wannan ita ma abu ne wanda za a tsaya a lura a gano ikon Allah a gano kadaituwar Allah kuma a gano cikakken kudurar ubangiji ba mai wannan ba to tun da ba mai wannan in ba Allah ba aiko ba wanda ya cancanci a bauta masa sai Allah shi kadai wahum alhali tare da haka duk ayoyin nan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wahum su kafirai masu musun annabi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu musun kadaituwar ubangiji tabaraka wa ta'ala mu'ridun suna masu kauda kai an ayatiha ayatiha ko daga ayoyin nan na sammai da ayoyin kasai da ayoyin abin da ke tsakanin su وهو الذي خلق الليل والنهار أكرمنا هكذا الله تبارك وتعالى يشيغ بدا بيان دلائل التوحيد يشتو غا نشدا غا وني أبو الذي كرنتر دك أيوار الله يسا أغانو الله شي كده يكي بيد أبو تين تاريا وشي كده يتنجي وتا وهو الذي خلق الليل والنهار الله تبارك وتعالى شي كده يهلتي allaila dare ba wanda ya taimaka masa cikin halittar dare za ka yi ce ruwan lalle shi ne fa wannan da shi kadai ya halicci allaila dare tare da ni'imomi da ayoyin da ke cikin dare ayoyin da ke cikin dare ana cikin yini kamar yanzu muna nan ana nan ana nan awoyi na turawa an awoyi na tura sai mu ga rana na ja baya tana ja baya tana ja baya sai duhu na tunkaruwa duhu na tunkaruwa kan mu tantance duhu gari kan mu tantance rana ta faɗi dama rana in ta faɗi dare ya yi sun ba su musiya ba ilallayi ilallayi dama faɗuwar rana shi ne shigowar dare to shin wai kafin dare kafin rana ta faɗi ina dare yake yana da dare kawai yana jiran ta faɗi ya fito Allah shi kaɗai ya sani kaga wannan aya kuma ana cikin daren cikin duhu ana nan ana nan kuma in awoyi suka tura sai wani abu ya kullo sunan shi alfijir in alfijir ya fito daga nan sai ya rika fashewa sai gari ya rika wayewa ya rika wayewa sai ka gari ya waye tas to yini ya shigo shin kafin yinin ya shigo watan yana ina ne lokacin da dare ba ka haduwa lokacin da dare yake ina yinin yake lokacin da yinin yake ina daren yake wannan ayat wannan abun mamaki ne wanda duk mai imani zai tsaya ya ƙara imani wanda bai da imani kuma zai tsaya ya yi tunanin lallai mai wannan aiki shi kaɗai shi zai doka ta ga wannan abun mamaki ne to sannan kuma ni'imomin da ke cikin dare da yi ni'imomin da ke cikin dare da yi Allah tabaraka wata'ala biya faɗa mana yana daga ayoyinsa tabaraka wata'ala da ni'imomin da ya muku ya halitta muku dare da yini litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi shi dai dare ku samu nutsuwa kun wahala a yini an yi aiki an gaji ana neman abinci an wahala an yi kaza sai Allah ya kawo dare da ke zan mafuta dare mafutan bawa to haka Allah tabaraka ta'ala ya sanya shi don a huta kuma don a huta saboda shi hutu na buƙatar sutura tunda za ka kwanta za ka yi bacci sai aka sanya mishi duhu sai zan mai duhu don sutura to amma lokacin da ake kara kai na wajen neman abinci wannan nawa ne wannan ba nawa ne ba maganar dare ba ne ana buƙatar haske tarwai yadda za ka ga komai domin neman abincinka domin neman tafiyar da rayuwarka don haka sai ce li tabtahu li tasmuhi wa li tabtahu min fadlihi shine wanda shine ma'anar huwa allazi khalaqa al-laila wan nahara wash-shamsa wal qamara sannan kuma ya sanya rana wal qamara ya sanya wata rana da wata ababen mamaki ne na kudurar ubangiji ta fara ko ta'ala akwai mamaki cikin rana akwai mamaki cikin wata rana da wata da kewayensu akwai mamaki sannan kuma akwai aya Allah tabaraka wa ta'ala bancin aya kuma akwai ni'ima Allah tabaraka wa ta'ala ba haka kawai ya halicci rana da wata ba haka kawai a'a sai ka ji ya ce ni ta'alamu adadus sinina wal hisab li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab inda in ba rana ba dare ba yadda za a yi musamman awa 24 don haka yanzu an yi kwana ɗaya in an yi kwana ɗaya so bakwai a ce an yi mako ɗaya an yi wata ɗaya an yi shekara ɗaya don haka yanzu azumi ya zagayo don haka yanzu hajji ya zagayo don haka wanda aka saka lokacin iddanta ya ƙare don haka don haka duka Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya rana da wata ne ta'lamu adadin sinina wal hisab to kaji hikimar da ke cikin haka ne wanda ne kalmar da yawan nahara was shamsa wal qamara don haka watan waɗannan abubuwa suna da hikimomi don haka sai da ya ce was shamsa wal qamara diya'an watan dan haske sannan wa usbana su zamo kuma abin lissafi abin da za ku iya yin lissafi tsakanin dukkan abubuwan da kuke gudanar da harkokinku wanda ne karɓar laila wanda har shan sauran kamara kullun kowanne daga rana da watan fi falakin yana cikin falakinsa ya suna gudana a cikin falaki ay mustadirun suna gudana a fi sama a cikin sama watan kowanne yana a cikin falakinsa malaman falaki suka ce wannan aya tana ishara zuwa ga taurari taurari suna mu taurari mu ne ba kamar yadda kudama kudama magabata ba wani can su kuma suka ce taurari can suke ko mace ba su kuma suka ce wannan kullum fi falakin ya ya nuna taurarin ma suna gudana suna zagayawa suna kewayawa kamar yadda fala uqsimu bil kunnasi al jawari kunnasi saboda haka kamar yadda Imam Qasim ya ga wannan magana ta malaman falaki kullun bi falakin yasbahun anan na lokaci yayi saboda haka zamu tsaya nan duka waɗannan Allah tabaraka wa ta'ala ne ke nuna mana ayoyi dan mu gane kudurarsa dan mu gane ikonsa dan mu gane ni'imar da ya mana ayoyi mu tsaya mu yi tadabburin su yi amfani da su domin mu gane Allah mu gane kaɗaituwar Allah kuma mu bauta ma Allah sannan ni'imomin kuma mu gode ma Allah da da a gare shi da yin imani shi Allah ya mana muwafaka da dukkan abin da ayoyin da ke karantar da mu farma a sallallahu ta'ala alaihi wasallam
alhamdulillah abin da muke da shi a yau a takarda shi aka ce a madadin yaran marigayi muhammadu isa shaibu suna sanar da yan uwa musulmi a jiya asabar marigayi muhammad ya cika shekara goma sha ɗaya da rasuwa za ka suna neman addu'a ga yan uwa musulmi kuma muna neman addu'ar malam mansur makaranta da ya taimaka mana addu'ar allah ya gafarta masa shi da sauran yan uwa musulmi baki daya ko kuma Allah ya kyauta na mu karshen idan ya zo sai kuma akwai rufani da wani bawa Allah ya manta kwana uku da suka wuce da kuma ya fi sarkoki da kuma makoli bai sassa suna koyar da abubuwan sai su zo su bayani domin su karba sai kuma nemo wannan bukata da addu'a daga iyalan mu da yayi mu Muhammadu Isa.
alhamdulillah wannan suka ne wannan addu'a Allah ya cikin wannan marigayi Imam Muhammadu Sheikh Isa Shol Allah ya cikin sa darama Allah ya gafarta masa Allah ya gafarta mu mahaifinsa mu ubangiji Allah ya gafarta mu iyayen mu baki da marigayi mu baki da da iyayen mu da kakannin mu baki da Allah ya gafarta musu Allah ya kai musu Allah ya cikin musu ne inda suke Allah ya musu rahma akan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ubangiji Allah ya gafarta mu ya gafarta mu iyayen mu da iyaye iyayen mu Allah sa aljanna shi mu kuma mu da mu da su bar mu Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wadanda suke raye na iyaye da yan uwa da magabata ubangiji Allah da mu da su Allah ya ƙara rayuwar mu barka idan sha Allah Allah sa mu shari da kyau da imani bar mu Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ya ji mu ya ji kan magabatan mu ya ji kan iyayen mu ya ji kan surukannen mu ya ji kan dukkan waɗanda muke da alaƙa da su da addini domin da Allah cikin su da rahama alfar Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam halin da kasar mutum ya ciki ubangiji Allah ka kawo mana dauki Allah ka yaye wannan tsanani Allah ka yaye mana wannan tsanani Allah ka kawo mana sauki na al'amurra Allah ka tafiyar mana da waɗannan tashi da jama'ula alfar Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Allah ka karbi da mu zama da kasar mu lafiya أكرم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فاتها مع صلاة الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغرب والخاتم لما سبق ناصر الحقيقة والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حتى مجده وإنكاره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين